381 kuma karatu 88 a za mu tashi tsakiya ko inda aka ce sun makalin muntasiu har yanzu dai muna cikin ba da amsa kan matsaloli da ya jero guda goma ce a bashi amsarsu to muna cikin matsala ta biyar wadda ita ta jage zadin wadda ya ce wai annabta sallama ya raba sahabbansa gida biyu kashin farko ya tsarkake su kashi na biyu kuma ya rantse in yi harabu da su a nan duniya ba za su haɗu ba a lahira ya ce sai dama auya yana ciki to nan shi ne matsalarsu ya ce sai dama auya yana cikin wa'annan da annabi ya ce ba za su sake haɗu da shi ba a lahira to a har yanzu wanda ya bibiye karatun zai ga ana ba da amsa kan wannan matsala ta biyar to a shafi na sun makalamin ta su sai ɗan tamar ya faɗa a littafinsa muƙaddima shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar min zalikal juz'i daga wannan juz'i wato juz'i na biyu sai sai fihuna wai a nan gurin ke so ce sai sai fihuna wannan ba wannan ba larabci bane hausa ce tsaba tsaba ba larabci bane wannan yasa ga suna kace hada tarkibin hausa wiyun wannan tarkibi ne na hausa la ya kadu wato ya fahamu illa man kana fi qabilatin al-hausawiyya ba bai gane wannan sai wanda yake cikin kabilar mu ta hausa wa tabi kaseeran fi kitabi ya zo nan da yawa cikin littafin sa wa ma hadha al-akhta ko ma hadhihi al-akhta har da wayannan kusakurai yadda i annahu a'lamu an-nas bil arabiyya ina da kuma cewa shi nabi sallallahu alaihi wasallam mutane da sallar larabci kai Allah ya sani to fi huna a nan gurin tunda mun gane abin da yake nufi tunda mu hausawa ne arju ice ina kaunar min kari daga mai karatu an yi karina bai da hadisin ladin sabaka zikiru yayi muqarana ma'ana ya hada tsakanin hadisin da aka da aka ambata a baya inda qaulul imam al-hasan as-subdi yayin da wato sayyidina hasan jikan manzon Allah yake faɗa ibn khadij da ibn khadij yake cewa amma la in waratta alai al-hawda yace idan ka gangaro tafkin mu na ran alkiyama wa ma araka tariduhu ina ganin ma ba za ka iya zuwa wannan tafkin ba la tajidannahu za ka same shi yani al-imam ali ya naka samu sayyidina aliyu mushammiran ya zage dantse hasiran zira'ihi ya zage dantsen sa yazudul kufara wal munafiqina an haudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kore kafirai yana kore munafikai gabarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhadisa karanta hadisi zuwa karshen sa to qultu hadal hadith alladhi tashhada bihi huna wannan hadisin da ya kama hujjar shi anan lam yasihha bi inganta ba wasarraha bi zalika alhaythami haythami ya tabbatar da haka fi majmu'uz zawaid a cikin majmu'uz zawaid a juz'i na 1931 da fadan sai ki cewa rawu dabarani bi isnadaini ita dabaran ya rawaito wannan hadisi da isnadi guda biyu fi hadi ma ali ibn abi talha a cikin isnadin su akwai ali ibn abi talha maula bani umayya wa lam a'rifu ita ban san shi ba wa bagiyatu rijalihi thiqatun sauran mawazan kuma amunta su ne wal akhar amma ɗaya ruwayar da'ifun wannan mai rauni ne wa haka isnadu dabarani to ga isnadin dabaranin litakuna ala basira dan ka zamanto kan basira qala gashi a cikin wato ɗabarani ɗin juz'i na uku shafi na tamanin da ɗaya lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai talatin da bakwai yace haddathana abdullahi bin ahmad bin hanbal ha wa haddathana abdurrahman bin wato salim razi qala haddathana abbadu bin yaqub al-asadi shine ar-rawajini mun yi karatu akan sa a baya qala haddathana ali bin abis an badar bin khalil abul khalil an abi kabirin قال كنت جالسا ابي كبير yace wata rana ina zaune inda al-hasan ibn ali wadan sayyidina hasan dan sayyidina ali faja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa fa qala sai ce laqad subba inda muawiyata aliyan radiyallahu anhu anhuma an za an an yi sakin harce ga sayyidina ali mu sayyidina muawiya yana gurin sabban qabihan wato sakin harce mai muni sabba kenan zai zama لقد صب عند معاوية عليا رضي الله عنهما صبا قبيحا رجل شيء فائدة an gane ko kazan shi fa'ili yakan gabatu akan maf'uli ko yawa kaida dai wato an fi son a samu fa'ili a a ya ga- ya fara gabatuwa sannan maf'uli ya zo baya wa qatala daud fa qatala- qatala daudu jaluta kaga maf- fa'ilin a farko daudu jaluta maf'uli maf- ya zo na biyu ko to amma kuma yana halatta maf'ulin ya riga zuwa an gane yawa kamar yadda aka yi a nan wajen laqad sabba inda muawiyata aliyan radiyallahu anhu ma sabban qabihan rajulun kaga rajulun shine fa'ilin sai ya tafi can nesa an gane ko yawa sannan kuma sai a maf'ulin da an riga an faɗe shi a baya shine aliyan to wani mutum ya saka harshe ga sayyidina aliyu a wurin sayyidina muawiya yuqalu lahu muawiyata ana kiransa muawiya yani ibnu khadija tarifu ka san shi ka san shi kala na amsa ce eh na san shi kala sai ce idza ra'aitahu fatini bihi idan ka gan shi ka zo min da shi kala sai ce fara'ahu inda dar amr ibn hurais sai gan shi a gidan kusa da gidan amr dan hurais fara'ahu iyahu sai nuna masa shi sai ce gashi can kala sai ce anta muawiya bin khadijin kai ne muawiya dan khadijin fasa kata sai yi shiru fa bai amsa ba salasa masa uku ثم قال سيتي أنت السباب علي كاين مي سكن هرشة سيدنا علي عند ابن آكلة الأكبادي أو جن أمي تن هنتا kasan ko shi dan tabarun da kaje ce dan mai cin hanta ko mai cin hanta kan sada da yake ko sai na muawiya tunda ana faɗa cewa hindu ta ci hanta an yi kaza an yi kaza ko wanda wannan kisa bata inganta ba za mu karanta kuma nan gaba amma la in waratta alainar hauda ita amma idan ka zo mana tafkin mu wa ma araka tardu ina ganin ma ba za ka zo tafkin ba la tajidannahu za ka samu sayyidina ali mushammiran ya wato dage wato a kwarjallansa hasirin zira'ihi ya zage dantsansa ya zudul kufara wal munafiqina yana kore kafirai da munafikai an haudi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama tuzadu garibatul ibli irin yadda ake korar baƙuwar raƙuma an sahibiya game da ma'abocinta qaul sadiq al-masduq wannan fadin manzon Allah ne Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam to fa hadal hadisi wannan hadisi gairu maqbulun hatta inda al-muntasibi ba ba zai karɓu ba har a gurin dan tamuri me yasa لأن في عباد بن يعقوب الأسدي الروادني الرافضي a cikin wannan isnadi akwai shi wannan mutumin da aka wada shi kuma gashi rafidi ne wa hadhihi riwaya wannan riwaya kuma tu'ayyidu bid'atahu tana karfafa bid'a dan ta wuri ai bid'ar shi rawajin domin ga shi rafidi ne zagin sahabbai yake wa qad sabaka an zakarna ma qala al hafiz fihi kuma mun ambaci abin da ibn hajar faɗa cikin sa fi hadith al-sari a cikin hadith al-sari wa ilayka ma qala az-zahabi fi mizan to yanzu kuma bari mu ƙara da abin da zahabi ya faɗa cikin mizan al-istidal gashi a lamba ta 4149 yace wa huwa min gulati shi'a ina cikin masu zurfafa a cikin shi'a war usul bidai kuma jagoran yan bid'a ka ji bid'a gaskiya ko ba bid'a izala ba yawwa an ka bid'a izala ana cewa mai rikan tarbi dan bid'a ne mai tawassuli dan Allah dan bid'a ne mai maulidi dan bid'a ne ba gaskiya bane ba asalin bid'a gata yawwa an ka duba dalilin magabata littafan jarhu wa ta'dil in ka duba zaka ji an ce albida'u to ga abin da yake nufi dan shi'a ne barafide ne a'a khawariji yake yi a'a wato mu'tazilanci yake yi jabariyanci da sanan dai duk wayannan firak su ake kiransu ahlul bidai yawwa amma ba ta wajen an ce a cikin su an ce as-sufiyya tare da cewa sufayen suna nan a wannan lokacin an gane ko yawwa saboda haka ba ka ta wajen an faɗa wannan ba bidai an kaza an faɗe ta to ana nufin wayancan munanan aqidin da ake magana kansu yawwa Allah ka kiyaye mu amin war usul bidai kenan yace lakinnahu sadiqun fil hadisi sai da cewa shi mai gaskiya ne a cikin hadisi wa qala ibnu khuzaimah ibn Khuzaima yace haddathana thiqatu fi riwayatihi al-muttaham fi dinihi abbad yace amintacce a cikin riwayar ya zantar da mu amma abin tuhuma a cikin addinin sa wanda shine abbadur rawajin wa qala salihun salihu yace kana abbadun yashtumu usmana abbad ya kamance a shari'a yake ka sayyidina usman wa sami'tuhu yaqulu naji shi yana cewa Allahu a'adalu min an yudkhila mu'adalha wa zubair al-jannata ku ji wannan magana ba magana ta yi nauyi ko ya ce ai ba yadda za Allah ya sa dalhata da zubairu a cikin aljanna adalcin Allah ya fi karfin wannan saboda me sai ce katala aliyan sun yaƙi sai na aliyu ba da an baya ahu bayan sun masa baya kaji ba sai to yanzu ya za a yi kenan da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah kaga to wannan shine aqidar su Allah ka kiyaye mu da su wa qala al-qasim bin zakariya al-qasim dan zakariya ya fada yace dakhaltu ala abbadin na shiga wajen abbadu shi wannan arrawazi ne arrafidi an gane ko ashatibul sahaba fara'aitu sayfan sai na kan sakali a ajiye a gurinsa fa qultu sai liman hadha wannan takobin na waye qala sai ce adattu li uqatila bihi ma al-mahdi ajiyewa ne na tare da saboda yaƙi da shi tare da mahdi ka san yan shi a gurinsu akwai mahdi zai bayyana ko ina su ba mahadin ba na Allah ba da annabi ba a nasu ne domin shi mahadin su kuna ji ko suna cewa ba zai bayyana ba sai barna ta yawa a ban kasa kaga wannan kamar ana umarnin mutane su ta barna saboda mahadin ya sauran ya bayyana to Allah ka kiyaye mu amma mu mahadin da muka sani an bayyana ko na sunna ta manzon Allah shine mahadin da annabi Isa zai salla a bayansa an gane hadisi ya zo a muslim cewa lokacin da aka zo a tada sallah a zamanin da wato wato ya jujo ma juju suna dab da bayyana a lokacin shi annabi annabi Musa a annabi Isa ya sauka a lokacin da zai sauka an gane a Dimashq ne za aka zai wannan abin manzo da ya faɗa har gurin da za a yi komai da komai an kira sallah za a tada sallah mahdi shine limani sai kawai annabi isa ya sauka domin shi sauka annabi isa ba fahimtar sa za yi ba in daga jirgin sama na sauka haka zai sauka daga sama idan ya sauka to kuma shikenan zai zama zai cika kasa da adalci to a lokacin da ya sauka sai ma ta to ai tunda ba ga annabi isa ga sallah an tayar kawai shi kai mana sallah sai ce a ai kai aka yi kama kai za ka yi saboda annabi isa ya sallah a bayan mahadi kaga wannan wata alfarma ce da Allah ya mana mu al'umman manzon Allah cewa ga wani daga cikin dama kuma shi ma mahadin a jinin manzon Allah ne an gane ko yawa zai sauka a idan idan idan annabi sai ya sauka sai ta sauka sallah a aika aka tayi wa ikama so da sai mahadi ya shiga annabi isa ya sallah a bayan sa wannan daga cikin al'umma manzon Allah ya jagoranci annabawa an gane ko ya jagoranci wani annabi daga cikin annabawan Allah kuma masu girma domin a cikin ulul azmi na rasul yake to shi shi sa malika muka ɗauki wani hukunci a nan cewa idan aka zo ana yin sallah ana ji an an yi kama kenan liman zai tada sallah sai aka ga ga wanda ya fi cancanta yi limanci ya zo sai liman ya koma ya ce a wani kai za ka shiga to in ya shiga sai an sake kama an gani sai an sake kama yau domin shi a cikin wannan hadisin na musulun ya ce ai kai aka tayarwa da ikama saboda kai za ka yi shi zama da kama karki cewa lalle idan ba yi haka sai an sake ikama sannan a yi Allah ya samu dace to a mahadi kenan ko yace ya ce wai ya je takobin nan dan yaki ne tare da mahadi to Allah ya samu dace to wa qala muhammad ibn jarir muhammad dan jarir at-tabari kenan ita samitu abbadan ya kulu wato muhammad bin jarir ya ce na ji abbadu yana cewa mallam ya tabarra fi salatihi kulli yawmin min a'da'i ali muhammadin hushar ma'ahu ita duk wanda bai yi wato bai yi bara'a a cikin sallarsa a kowace rana daga makiya alayen manzon Allah ba za a tashe shi tare da su in ji wa in ji abbadu qultu zahabi sai ce sai na ce faƙad ala ada ala aliyin ala abbasi sai to ai alayen aliyu sun yi gaba da alayen abbas an gane ko waɗaye fata ni ala muhammadin kaɗa ita kuma wayannan jama'a guda biyu dukkan su alayen manzon Allah ne famin man na tabarra'u to wajen udawa za mu yi bara'a kenan eh zan faɗi shi za ina sani sai muka ce yan bagi da zahabi anan kamata ya ga zahabi huna a wannan guri an yi ta'addaba bi alin rasul sallallahu alaihi wasallam yare da shi ga alayen manzon Allah wala yasta'milu lafzat al-adawa batatan kada ya ambaci lafazin adawa gaba daya lima taqaddama saboda abin da ya gabata min nafil adawati fihim na korewa adawa a cikin su walakin sai dai yumkin an yi shahida hadha fi shay'in za ta iya wannan ya istihadi cikin wani abu wa yastahidu akhara bi raqid mustahada bi sahibihi sana samu wani ya istihadi da wato sun kuyin abin da ɗaya abokin nasa ya istihadi a kansa radiyallahu anhu ajma'in Allah ya dare su baki daya to wayannan kaga muna magana sahabbai kenan alayan alayan mun Allah sahabbai amma alayan mun Allah wanda ba sahabbai ba na baya to wannan ba su ake magana akan ba akan wannan ba wannan maganar ladabi da sauransu saboda haduwar guda biyu suka yi ga su sabon manzon Allah ne kuma alayen manzon Allah ne an fahimta ko yawa amma wanda suka yi a baya kuwa wannan ba wannan magana akan su baki da to to so da ka ice bal nastaghfiru kawai abin da zamu yi in ji Imam Zahabi mu nemi gafara da dai fasin ga wayannan jama'u guda biyu wa natabarra'u min udwan al-mu'tadi sannan mu yi bara'a ga ketarewa mai ketarewa kama tabarra annabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'a khalidun irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bara'a daga aikin Khalidu hazan a yakin fato makka ai mun yi magana ko da Khalidu annabi tura shi je ya je ya tsare wani bangare da yaje kawai sai suna ce masa saba'ana saba'ana a wata ruwa sun ce aslamna aslamna an gane shi bai sun ya sun yi kama shahada ba so yake sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai kawai suna ta aslamna aslamna a wata ruwaya kuma saba'ana saba'ana saba'ana ma'anarsa mun karkace mun karkace ma'ana sun bar wancan addini na farko sun dawo wannan addinin shi kuma shi ba bai kaba ai kama shada ba isa ta kubi jika shi zuwa gida shine da aka dawo zaman zalla annabi to Allahumma inni atabarru ilayka bima sana'a Khalid Allah ina neman tsarin ka da abin da Khalid yayi an gane to kuma sai da aka biya diya ai mun faɗa ba ko sai da aka biya diya eh saboda haka lamma asara yayin da ya gaggawa fi katil bani juzaima ya kai an kawo ta so a kashe mana ai ba gabara ai man can muna magana ne larabi ake a ranar yau ai ba larabi bane ba eh to ko kuma ba zai sauri ba a samu daya can ko ai duk ba su shiri ba ma irin nan ai ɗaya ya kamata yana can ɗaya yana nan yawa to so haka annabi ki cewa Allahumma inni atabarra'u ilayka bima sana khalidun ko lamma asra yayin da Khalid ya gaggawa fi kasar Bani Juzaima yayin da ya kashi kisan a kisa ya gaggawa cikin kisan Bani Juzaima wa ma zalika amma duk da haka faqala fi sai fada cikin sai Khalidun duk da haka sai manzo ce khalidu saifun sallahu Allahu ala mushrikina wato kan saka lili Allah ya zare shi kan mushrikai fattabarri min dambin sayughfaru kaga ku buta wato wato bara'a daga zulmin da za a gafarta masa la yalzamu minhu bara'atu min shakhs bazan cewa kuma an yi bara'a ga barin wannan mutum ba baki da an gane ko yasa da kaga shi maganar shi rawajin ne anan ba ta karu ba fa in kulta idan ka ce qadara wal bukhari fi sahihi ai bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa an abbad bin yaquba daga abbad bin yaqub fa yakunu bidhalika qad jawaza al qandara sai zan ta ya kita ne kadar ku kenan ko qul san ta al bukhari shi bukhari lam yaru anhu illa makaruna bai rawaito daga wajen sa sai tare da hadawa da wani an gane ko wanne ne abin da ma rawaito daga wajen sa shine hadisi na 7534 yace haddathani Sulaimanu qala haddathani Shubatu an Walidu ha wa haddathani Abbad an ya bin Yaqub ar-Rawajili kaga sai da kawo wata ruwaya sanai ha da tasa qala khabarna abbas bin awam an shaybani an walid bin aizar an abi amr shaybani an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyul a'mali afdal yace ya rasulullahi wani aiki ne fi mabibici qala sai manzon Allah yace as-salatu li waqtiha yin sallah lokaci yafi komai wa birrul walidaini sai bin iyaye summa al-jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi ya dauka addinin Allah to kaga anan wajen akwai shi an ci anan kaga so da kabin da ma karatu a gurin sa in ma shi kada ya karanta ba ba makarunin ba ai ba matsala yawwa fa hada ma rawahu al-bukhari anhu makarunan bi sulaiman wannan shi ne abin da bukhari ya rawaito da gurin sa amma kuma ya hada ma sulaiman ba ruwaya shi kade ba wa ma zalika fal hadithu laysa lahu alaqatun bi aqidatihi walhamdulillah bai da alaka da aqidarsa mune wa Allah godiya fasa kada listidlal bi anna al-bukhari rawa anhu sara ka ce ba buhari ya rawaito ko zansa wannan ba abun la'akari ne ba wa fil hadith aidan illatun ukhra a cikin hadisin dai har ila yau shi wancan da ake magana fa an gane ko akwai wata illa daban wace ce ita wa hiya annahu min riwayat ali ibn abis bayan shi wannan rawaji ne din ya kuma rawaito daga ali dan abis ne shi kuma ya yake wa huwa dha'ifun mai rauni ne قال الذهبي في الميزان ذهبي يبدا في الميزان يتي علي بن عابس الازرق الاسدي علي بن عابس الازرق الاسدي ya ra- wato an ibnu mu'in daga ibnu mu'in laysa bi shay'in ba komai bane ba jawzani da nasa'i da azdi suka ce da'ifi ne ibnu hibban yace fa khusha khadauhu kusakuran ya ya ya mu ya ya munanta mana fasta haqqa tark sai ya cancanci a kyale shi kawai ma'ana ya zamanto mata ruki sun maƙalar muntasir sai ɗan tamo ya ƙara cewa a shafi na ɗari uku da arba'in da biyar min zalikal juz'i daga wannan juz'i da ila yau a gane ko sai ce ƙarin baina hazal qaul ka gwada tsakanin wannan magana wa baina ma ja'a fi raqami da abin da yazo a cikin lamba ta sahih bukhari 6587 fi kitabur riqaq a babi na 53 na sahih bukhari daga abi huraira da lafazin summa iza zumratum wai shi anan wajen fa ana ji ko kokarin da yake yi lalle sai an samu sabban nan an samu yan wuta cikin su ko ba gane karatu ba shi za duk fafutukar da yake shigarar ita ai gashi gashi gashi wai kai mu karana za ka gane sai ce sun mai za zumratum sannan sai ga wasu jama'u hatta iza arabtuhum har idan na gane su kharaja rajulun min bayni wa bainahum sai wani mutum ya fito tsakanina tsakanin su fa qala sai ce halumma taho manzo Allah sai taho qultu sai ce aina izuwa ina qala sai ce ila nar izuwa wuta wallahi na rantsa da Allah qultu sai ce masha anu me me suka yi ne bayan mala'iku sun kira su zuwa ga wuta an gane ko sai manzo Allah sai masha anu me suka yi qala sai mala'ikin ya ce innahu murtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqara ai da sun yarda ne bayan ka wato sun yi da baya da baya a bayan su to fala arahu ya khalusu minhu yace ba na ganin akwai wanda zai buya cikin zai zai zai zai tsira cikin su illa mislu hamlin na'am sai irin misalin wato dabbobin wato dabbobi na ni'ima wanda suka bata yanzu idan misali kamar mai kiwo yana kiwo yana kora dabbobinsa iya wayan da su bata cikin dabbobin ai yan kadan ne ko yau saboda kamar kamar haka ne iya abin da zai zama bata to qultu fa hadha al hadisu wannan hadisi قد سبق بيانه بيان يا يا يا رجايا بان الذين يصدون عن الحوض سوى وان ذا اسري سو بس دي تركي من الله با هم المرتدون والمنافقون sune wanda suka yi ridda kuma suka zama munafikai mun faɗa tun a jihar tasin da wuce ko mun kawo jawabin fassarar malamai da suka ba sharhi bukhari sharhi daga cikin hadda akwai malamin bukharin kansa wa amma hadal muntasibu amma shi wannan tamore fa innahu yahmilu hadal hadisi ala sahabata ajma'ina shi dauka shi kawai sabon manzon Allah ne baki daya kuma nan ma bai gane ba ku gane ku gane jumlar da yake so yace ba yana ba ya faɗa ba yace mafi yawan su ƴan wuta ne ko bai faɗa ba mafi yawan sabon manzon Allah ya ce ƴan wuta ne me dogaran ai ga wannan hadisin fala arahu ya khalusu minhum illa mislu hamlin na'am wanda zai kuya a cikin su ba su wuce ba su wuce wannan dabbobin na nima wanda suka bata ba ma'ana garken duk shanu misali idan shanu ne ko raƙuma ne ana jigo garkensu iya wanda za su tsira kawai ba su ta iya waɗannan wanda suka batan ba kaɗan ne kaga a iya riga su ba da hannaye ko to ai bai gane jimlar bane ba kwata kwata a kalli jimlar da kyau jama'a lokacin da manzala yake cewa sun ma iza zumratu sai ga wasu jama'a an gane ko kaga ba fa su ne kunzumin sahabban manzon Allah ba ai an gane ko hatta iza arabtum kharaja rajulun min bayni wa bainahum fa qala halumma qultu aina قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم وإنما متانا كلام دا أكي مغانا وإن دا سو زما سن كوبتا أتكنسو sai irin misalu hablin na'im amma shi dauka kan sahabban manzon Allah baki daya wannan kuskure ne muna yawan maimaitawa a sahabban manzon Allah duk yan aljanna ne in dai sunan ka sahabi ka cika wannan ka'ida to ba wata magana sai aljanna kawai duk bakin cikin dan bakin ciki ina fatan gane yawa to a fadakara fal zalika zakara maqalata to ai gashi na mashi shi zai faɗi wannan mummunan magana sa ita inna aksar sahabata wato yau yawan sahabbai yusaquna aksar sahabati yusaquna ila nari wa idha qura sai zuwa wuta fa hadhihi hi aqidatu rafida wannan shine aqidar rafidawa kama huwa mawjudun fi kutubihim irin yadda yake a rubuce a littafin su hadana Allah wa iyyahum Allah shi da mu da su فإنهم domin cewa wayannan mutane yuqarriruna suna tabbatar da anna sahabata kulluhum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa aliyan wa abazar wa salman al-farisi wal miqdada so a gurin su gaba ɗayan sahabbai sun yarda banda sayyidina ali banda abu zar gifari banda salman al-farisi banda miqdad dan aswad yanzu mana ma ba su da mutunci mutanen nan idan ma su waro su sayyidina Abubakar da Umar da Usman mana ko ba ka bane ba a wannan ba ma magana su baki da kawai daga sayyidina Ali sai Abu Zar Gifari sai Salman Al-Farisi sai Mikdam to kuma nan wannan akwai alubale shi dan tamori ba kullun yana magana Ammar Ammar ba to nan ai babu Ammar nan wajen ko ba ka ba ka dai zu Allah ya sauki fa qadar wal majlisi majlisi ya rawaito ash-shi'i dan shi'an nan a cikin tafsirin suna Bihar al-Anwar wannan babban littafi ne amma nasu ne na can nan shi Allah ka kiyaye mu da shi a lamba ta 44 ga abin da yake faɗa juz'i na 22 shafin 623 yace an Musa bin Bakar an al-Mufaddal qala aradtu ala abi Abdullahi alayhi salam ashabar ridda yace na bujuro da Abu Abdullahi an karanta Abu Abdullahi dan shi ya faɗa to kaga Ja'far Sadiq yake shi mun san da mana shagaya mana ba waɗanda ƴan shi'a suka ringa yi wa ƙage irin Ja'far Sadiq kuma Ja'far Sadiq idan da abin da suke faɗa a kansa gaske ne ai da tunin mu malikawa tunin mun koma shi'a domin malamin shehin mu ne Imam Malik ina fatan gani wannan wannan wannan wato yana daga cikin manyan malaman sa da yake ji da shi shi ma kuma Ja'far Sadiq yana daga cikin manyan ɗaliban sa wato shi Imam Malik Allah ya da shi an gane to amma abin mamaki mu duk gashi ba mu zama ƴan shi'a ba malikun ma bai zama ƴan shi'a ba na fatan gani to yasa ƙaryar da ƴan shi'a suka dingewa Jafar Sadiq ta wuce lissafi irin ƙaryar da wato ƴan izala ko kuma ce wahabiyawa suka dinga yi wa Ahmad bin Hanbal an gane ko Imam Shakka Imam Ali sunna wal jama'a ne amma mafi yawan abin da ake jingina zuwa gare shi na cewa tajsimin nan da sauransu ba gaskiya bane ba ba da alaka da tajsimi idan mutum ya duba littafin dafa'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzihi na babban malamin nan abul faraj abdurrahman ibn jauzi an gane ko wanda ya shekara 597 to in ya duba littafin nan zai warke domin shi ba hambale ne yace sun bata su kuma wannan fa kamar aka wahabiya ne masu wannan aikin a asalin mujassimawan farko asalin mujassimawan farko su suka suka wannan aikin suka ringa yada aqida mummuna sai ce ai aqida amma dan hambali ce to amma dan hambali ko bari'un minha ba ruwansa da tafsimi kwata-kwata ya kore shi ya yi maganganu da yawa a cikin wannan tafi za ga samfur kala-kala na zancen Ahmad dan Hanbali kuma malamin hadisi ne shi Ibn Abul Faraj Abdurrahman ibn Jauzi idan ya kawo wayannan maganganu da yawa Allah ya samu dace to to haka a yake cewa na fito masa da ashabur ridda ma abuta ridda ana ji ko fa kullu ma summiyat insanan ma samaitu insanan duk lokacin da na ambaci mutum ɗaya ƙala sai ce azab wannan mutumin ai goro ne eh ma'ana goro ma'ana wato hatta qultu hatta qultu hasan sai masa huzaifa huzaifa ba ƙala sai ce azab shi ma goro ne ma'ana dai bai tsallake ba abin da ake bukata shi ma ya fada yawwa ƙala azab sai ce qultu ibnu mas'ud sai ce shi ma azab ثم قال إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم لم يدخلهم شيء إن كان سن wanda ba abin da ya shige su na munafinci ko na abu fa alayka bi haula'i salasa ukun nan kawai zaka rike dawa dawa kenan sai ce Abu Zarrin wa Salman wa Salmanu wawa wal miqdad to anan wajen kuna ji ko hadal kalamu rakikun wannan zance akwai rakaka a cikin sa ta arabiya an gane ko kasan kasan ana cewa wato li kulli maqamin maqal ko a kowane ko wato kowane guri akwai gurin da ake magana eh yanzu misali nan wajen rakifin da aka ce akwai rakaka a ciki me yasa saboda littafi ne na nasu na asalin su an fahimta amma an yi gwarancin larabci a ciki an gane ko yau la ya tamasha ma al-arabiyya baya tafiya tare da larabci me yasa li'anna al-mawdi'a mawdi'a badr nan wajen badali ne yan bagi an yi qala abi zaid ai abi zarri misali in kun duba sai aka ce fa alayka bi haula'i salasati suwaye salasatin nan abi zarrin wa salman wal miqdad duk da cewa za a iya masa tawili kuma bi haula'i salasati hum abu zaidin ai abu zarrin kaga an yi hazafi kenan ko amma dai idan an tafa zahirin al'amarin babu shakka akwai rakaka to wato kun san ita ita ita ita arabiya tana da wani abu ko ya ka bata ta an gane sai ka ji amma akwai gurin da dole zaka yi hakuri ba da zaka yi yawa yanzu misali irin masu tallan maganin shawarar nan ka sun ce maka rijilu wani nisa'u rijilu rijilu fa kafa kenan wani nisa'u da mata wai su so suke maza da mata ko ba gani ba masu sai da maganin shawara ko ba su dinnan ta karfin da sai sun yi sun yi larabci saboda a yi tallan magani to to to za ga kwaba ta yi yawa so wani lokacin irin wannan sai ka musu hakuri ba da za ka yi a gani yawa kaka je ka irin tara kaka har kara masa lafiya washe kaka ne baya iya jurewa da ya ji ka kwaba larabci to shi ba zai iya jurewa ba to amma ran nan ana gurin daurin ana gurin ana gurin radin suna kawai shikenan sai sai sai sai sai sai shi san kira an gane ko an ce sunan yaro abdurrahmanu abdurrah sai san kira mutuna sunan yaro abdurrahmanu sunan yaro abdurrahmanu yar kaka sai ka jurewa sai ka ga zo ina zo sai masa ita alaga mata malam ai mudafin ne wa mudafin ilai sai zo me hada me hada tankira ana ji ko to san kira yana jin wannan sai kawai ta fice jama'a an danna sura sunan yaro mudafin wa mudafin ilai ta ai shi da ai dama likulli maqalin maqal da ake cewa kenan yau kaga a nan wajen ba shi shi ya saba a jami'a ba dama ka motsi kana ta larabci sai ta baka yau wato zaka sai ga a nan ma sai ya gwada shi da nan sai a hakura eh a bari tukunin daga baya an samu wani gurin sai a yi to so haka haka lamarin yake Allah ya samu dace to sun makala sannan dai shi wannan majalisi ya ƙara cewa a lamba ta 45 can lamba ta 44 ne an gane ko min tafsir al-ayashi hannan bin sudair an abihi an abi ja'far alayhi salam qala kana nasu ahli ridda shi wannan abi ja'far shine muhammad al-bakir ja'far sadiq bin muhammad ja'far bin muhammad ne ko to shi Muhammad al-Baqir wallahi so sai wa ilmai gaba ɗaya operation Ja'far al-Sadiq dan Muhammad al-Baqir to yace kanan nasu ala ridda ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane sun zama ɗan ridda ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa salatu sai uku kawai qul sanati wa man salasa so ya uku nan qala sai ce al-miqdadu wa abu dharr wa salman al-farisi yanda Allah nan wajen jama'a ni sai in gama kamar an yi wata katuwa kwa ba a shi an cin ma ko ba gane katin ba eh an yi wata katuwa kwa ba a shi an cin ba dai zuwa ke dama a kore sayyidina Abubakar ba da Umar da Usman to ai halin masu kore nan ko ba ji ba uku suka ce kawai aka ce kawai da waye da waye Miqdadu Abu Zarrin Salmanu ina Aliyu ai an gane ko ka gane neman ayi wa sharri ga bayan Allah kuma an afka inda ba a so afka to Allah ya kyauta to sun ma'arafa unasin sannan ya faɗo su mutane ba ya sir ba'adu bayan nan ya sirin kaɗan fa qala ta haula alladhina darat alaihim raha wa'annan sune wanda wato injin nika ya zama ya gudana alaihim akan su wa abu an yubayu hatta ja'u bi amirul mu'minin suka ki yadda su yi mubaya'a har sai da aka zo amirul mu'minin alaihi salam mukrahan yana mai ki fa baya'a sai ya mubaya'a wa zalika qaulullahi wannan shine fadan Allah yace wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in afa in mata aw qutila in qalatum ala tabikum wa man yanqalib ala qibi falan yudur Allah shay'a wa sayyidullahu shakirin sannan sai ƙara fada a lamba ta 46 sai yace anil fadl bin yasari kaga wannan mazan mu ban san su ba mazan shi'a ne ko ba gane ba yau ba wannan sai wannan rijal bukhari ne ko rijal muslim a nasu ne can an abi ja'far alayhi salam qala cewa Abu Jafar ya faɗa wato Muhammad al-Bakir kenan yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi lamma qubida yayin da aka karbe shi saran nasu kulluhu saran nasu kulluhum ahli jahiliya sai duk mutane suka koma ahlin jahiliya illa arba'a sai hudu kawai to nan nan nan sun yi tadaruki kenan an gane ko sai ce aliyun wal miqdadu wa salman wa abu dharr kaga nan sun kawo sayyidina ali فقلت قلت فقلت سنسي فأمار تأمار فا قال سيتي إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة إن كان سن wanda ba abin da shi yesu to wayannan uku ne ha kare dan tamure yau ta kare ko ba gani ba wal mulahazu abin kallo anan anna haula'i rawafid cewa wayannan yan shi'a lam yaslam minhum ammar ibn yasir ammar dan yasir ma bai bai tsira ba a hannunsu allazi yufaddilu hadha almuntasu ala abubakar wa umar radiyallahu anhu wanda dan samu rage cewa ya fa sayyidina abubakar ya fa sayyidina umar sai kuma a gurin yan shi'a ma ba komai bane ba sun ce shi ma wani abu na munafunci ya shige shi ta wal ajibu min haula ar rafida abun mamaki da wayannan rafidawa annahum cewa su ba da an yi sulhu azal litahum bayan sun jero dalilansu har da fu hajji mafi sahih bukhari sai suka abin da ke cikin sahih bukhari kuma min hada hadisi in daga wannan hadisi allazi kunna bi sadadi wanda muke cikin sa sai suka ce sai kawo wannan hadisi na dazu cewa ba wanda zai tsira a cikin su illa misul hamlin na'am sai wannan batattun tumakan ko dabbobin su ne za su iya tsira a ciki ma anna a'immatu ahli sunna wal jamaa tare cewa jagororin mu na sunna da jamaa kar fassarul hadisa bima yanbaki sun fassara hadisin da abin da ya dace wa adaba kulluhum sanan da sun adu ala na sahaba cewa sahabban manzon Allah laisu dakhilin fi hadha alwa'id ba shiga cikin wannan narkon ba bal muradu bari abin da ake nufi kama sabaka humul murtadduna wal munafiquna wanda suka yi ridda kuma munafikai qala al-hafiz fil fatih ibn hadar ya faɗa cikin fatul bari yace qawluhu fala arahu yakhlus minhum illa misl haml an-na'am yace fadin sa haka yani min haula allazina danaw min al-hawd kaji ba wa'annan da suka kusanto tafkin manzon Allah wannan zumrar da ake magana wa kadu yarjunahu sun kusa su tilgewa tafkin manzon Allah fasaddu fasaddu an sai ka tsare su gaban tafkin annabi wal ma'ana abinda ake nufi annahu la yardu minhum illa al-qalil ba wanda zai iya tilgewa tafcin manzon Allah shi kaɗan la'annal hamla fil ibli domin wanda suka bata cikin raƙuma qalilun bin nisbati li ghairihi kaɗan ne idan an dangana da wanda ba su ba wa qala al-khattabi malam khattabi ya faɗa wa naqalahu anhu al-bagawi bagawi shi ma ya cirato daga wannan khattabi da yudar bin zai ko a cikin sharh sunna yace lam yartadda ahadun bihamdillahi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji ko khattabi ya faɗa bagawi ya faɗa ce ashabun manzon Allah ba samu wanda ya yarda ba innamar tadda qaumun min jufatil arab wasu mutane daga wawayen larabawa suna suka zama sun yi wannan rida wa qawluhu fadan man zala yace usayhabi usayhabi innama sugira li yadulla ala qillati adadihim an yi tasgirin su ne saboda karancin adadin su ma'ana kaɗan ne su to wa hab anna hadha hadith ala umumi sannan a sa ma wannan hadisin ma amini ya gane gaba ɗaya duk sabai ne kama za amta ayyuhal muntasir irin yadda kake zato alam yukhalif dalilan qat'iyyan yanzu hadisin bai saba dalili wanda yake yanke ba wa huwa alquran bai saba alqurani ba alam yaqul Allah ta'ala ba Allah ta'ala ya faɗa bace yauma la yukhzi Allah an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu Allah ya faɗa wannan ko ranar kiyama rana ce Allah ba zai tabar da manzon Allah ba ba zai tabar da wanda suka imani tare da shi ba alam ya'idumu Allah al-janna kullahum Allah bai sahabban manzon Allah alƙawarin aljanna gaba ɗayan su ba بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا yace wa kullum wa adalla wa husna Allah yace duk masa alƙawarin aljanna la shakka ba makawa anna man amana bil qur'ani kullihi duk wanda ya imani da alƙur'ani gaba ɗayan sa summa tatabba'a masalibis sahaba sanai dinga bibiyar diddigin sahabban manzon Allah ya kuna zindiqan sai zama zindiki a'adana Allah wa ajarna Allah ya tsare mu kuma ya kiyaye mu wali zalat iskal hadal hadis saboda ma fa gusar da rikicin wannan hadisi ana jigo a fara da shehu abdullahi al-gumari faslan babban malamin nan a abdullahi al-gumari yawan fasali na musamman a littafin sa suna nihayatul amal a shafi na 24 wa asma wa isa shi isa masa hadisul hawd yu'aridu al-qur'an wal ijma ita hadisin tafki ai da qur'ani da ijma'i mai masa muwaraba فقال سيتي تنبيه آخر غاون تنبيه بعد أن ذكرت آه ذكرت الجمع بين الحديثين bayan na ambaci jam'i tsakanin hadisan nan guda biyu bil wujuhi sabiqa da wannan fuskoki da suka gabata waye qawiyatun salimatun ga ta mai karfi ce hanyoyin kuma gaskiya ce wa in kana babu aqwa min babu ko da yake wata tafi wata karfi sai ce zahara li sai bayyana gare ni an ubayyana al-ishkal al-warida al hadith al-hawdi nayi bayanin rikicin da ya zama ya zo a cikin bayani kan hadisin nan na tafkin manzon Allah fa aqulu sai in ce ana jigo hadal hadisu wannan hadisi yufidu anna da'ifatan min sahaba yana fa'idar ta cewa wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah yuzaduna anil haud za a kore su gaban tafkin manzon Allah wa yadrawduna min a kore su daga gurin ma anna Allah ta'ala bayan ku cewa Allah ta'ala addala sahabata ya adaltar da sahabbai wa asna alaihim yayi yabo ga sahabbai fi gairi ayatin min kitabil karim a cikin ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma wal jumhur sanan jumhurin malaman musulunci mujmi'una ala adalatihim jami'an suna da cewa dukkan sahabban manzon Allah adalai ne baki ɗayan su hatta al majhulina minhum ha wanda ba san su ba ba mana ji a cikin hadisin bulugul maram ba wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga wani sahabi da ya abokanci manzo Allah ba san waye ba ko amma a isnadi an aka ce an rajulin sannan sai aka sake kawo wani a gaba hadisin ya karbu ba zai karbu ba saboda me saboda isnadi ana buƙatar sai an san waye sannan a tantance sika ne ko ba sika bane ba amma in ya baka sahabi ba an gama kawai sai a ce shikenan an rajulin sahiban nabiyya shikenan magana ta wuce yawwa ibhami a cikin isnadi yana cutarwa amma ibhami a cikin hadisi ba baya cutarwa an gane yawwa to saboda haka a fakai fayyata a ta haza ya haka za su yi ma dar da ɗaya fatin minhum an haudi tare da kuma korar wasu daga cikinsu daga cikin tafkin manzon Allah fa in hamallan hadisi Allah murtaddina in mun ce hadisin nan kan wanda suka yarda ne kamar da jahul badi wa iyadun wa ghairihima irin yadda albaji da iyad da wani su suka yarda hadda wannan magana fal haddabi to ai shi haddabi ya jizimu yanzu mun karanta ko yayi yanke bi anna sahabata lam yartadda minhum ahadun ba'da sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga sahabban manzon Allah da ya yarda wa yanna martadda qaumun min jufatil arab kawai wasu mutane ne daga cikin wawaye na larabawan kawai suka zama sun yi ridda mimman la nusrata lahu fil islam na daga wanda bai da wani taimakekeniya a cikin musulunci wa yan hamalnahu mala kira mala amin da Allah wa yan hamalnahu idan ko mun dauke shi alal mubtadi'a absa cewa yan bid'a ne fal mubtadi'atu laysu ashabuhu to ai su yan bid'a ba sabon manzon Allah bane ba an gane ko to a nan wajen ga magana na kasa ko sai aka ce haza la yalzamu wannan magana da shi Abdullahi Gumari ke faɗa ba za ta lazumta ba me yasa lannahu yutlaqu al-ashabu ala al-atba fi al-urfi ai ana ambatan ana ji ko ana ambatan ashab absa mabiya absa urfi urfi na arabiya al-lugawi na yarsi wa in atau ba'd al-matbu'i ko da sun zo bayan wanda ake bi din kama yi tsalu sahanunin min ashabi malikin eh ya ita ai sununu mai mudawwana yana cikin ashabi malikin ma annahu lam yara lam yara huqadu bai taba ganin imam maliku ba wa in kana abu babi didda yana kan mazhabin imam maliku amma na min ashabi malikin ko yawa da yawa zaka dan ce min wana ma min ashabina kana faɗa haka ga wanda bai karske shi ba da kuma wanda bai rishi ka ba ana iya faɗa wannan an gane yawa saboda haka ana cewa imam maliku wa sahabi yanzu mun da malika ne hal sahibna malika mun ta abokanta ka maliku amma an ga ta ashab malikin ayan gane ko to la'annahum domin cewa su hada su ba da sun zo bayan sa wa in hamalnahu ala man haraba aliyan alayhi salam fi sifin in ko mun ce ai wanda za a kore din nan wanda suka wanda suka yaki sayyidina ali a cikin yaki sunfin fa jumhurul ash'ariyya wal maturidiyya la yarduna bi hadha jumhurul ash'ariyya da maturidiyya ba su da nan ba waya rauna anna ulaika almuharibina kanu mujtahidina mukhtiina suna ganin cewa wayannan wanda suka yaki nan istihadi suka yi kuskuwa to suka yi mukhtiina kuma suka yi sai kuskure baki dayan su ana ji ko waye mai wannan magana jama'a babban malamin nan Abdullahi bin Siddiq al-Gumari shaqiqin Ahmad ibn Siddiq al-Gumari wani ikon Allah ƴan uwa ne guda biyu ɗaya Ahmad ɗaya Abdullahi shi Ahmad din matafiyar su dan irin da shi da dan tamuri a haƙin sahabban manzon Allah musamman sayyidina Muawiya iri ɗaya ce amma shi Abdullahi wannan kenan ƙanin kenan an gane ko shi kuma wato mutum ne wanda yake a mustaqimi an bayyanta ko malami ne malamin hadisi kwarai kuma malami ne mustaqimi a cikin al'amura to ga abin da yake faɗa yanzu shi zan ce hada raddul wannan raddi ne minu daga wannan bawan Allah ala shaqiqihi abil fayd Ahmad al-Gumari dan uwansa yake wa raddi fi hadhihi mas'ala a cikin wannan mas'ala fa inna madhhaba abul faizi da wannan matafiyar shi Ahmad al-Gumari wanda fa yi masalikud dilala din nan fa jama'a wanda ya masalikud dilala wanda ya sharhi da sala din nan ko ya kawo duk matsala ya kawo mata hadisi to shi ma yana da aqida irin wannan akan sayyidina Muawiya khasatan an gane ko yawwa to ya fa inna madhhaba abul faizi wal muntasib wahida fi hadhihi mas'ala yawwa matafiyar ɗaya a wannan tafiyar a wannan matsala nasallallahu alaihi wasallam muna lokacin Allah Allah ya kiyaye mu eh dan malamin sanda yana gaya mu ice ice ya kusa kafarta ya kafarta shi ma eh to kaga ai wannan an shiga an shiga irin wannan ilimin ai ba mu da bukatar sa Allah ka kiyaye mu da shi eh amin to saboda haka wa in hamalnahu ala ummati da'awa idan kuma mun ce ai al'ummar da'awa ake kira ake magana akai an gane ko awul usati min ummatil ijaba ko kuma masu zunubi daga ummatul ijaba kalan an ce ummatu ana cewa ummatu muhammadin ko ummatu muhammadin gaba ɗayan mu kuna ji da kai jama'a dukkan duk duniya yanzu ummatu muhammadin ne amma kala biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba mu yanzu da muke musulmai muna sallah biyar azumi zakka hajji da sauransu to mu ummatul ijaba ne su kuma sauran arna wanda kira ya je musu suka ƙi an fahimta ko wannan kuma sun su ummatu da'awa amma dukan su al'umma manzon Allah ne yawwa eh ina ga kafin mu tsallake na na tira kallon manta kuma akwai abin da ya faru na farin ciki kwarai a wannan satin ku ba an yi world cup ba ko bai ba eh ka ba ba ma magana akan bal ko yau da ya kamata mu yi magana akan bal eh abin da ya faru a kasar ai abin farin ciki ne ga dan musulmi kwarai domin a kamar yadda muka sani shine kullum abin da ake kira idan kana wani sana'a ko kana wani aiki to ka zama jakadan Allah jakadan annabi a cikin aikin naka to sai aikin naka sai Allah ya sanya maka albarka amma ba ya da kyau sai Allah ya canza maka mai kyau amma dai a samu kyakkyawan niyya wato wannan abu da aka yi a kasar ya faranta da musamman duniya kwarai wanda ya yi mushahada al'amarin nan zai farin ciki da shi a world cup sai tuntun suke ta naci a basu su yi world cup a cikin kasar su ta qatar to kuma daga baya aka ba su dama suka zo suka yi to a wannan shekara to da aka ba su dama abu na farko dai sun mai da yan turawa sun koma yan kauye ya sun mai da turawa sun zama yan kauye domin yadda aka zo aka kawata gurin da yadda aka yi gyare-gyare da sauransu sannan abu da yake na ban sha'awa a cikin harkar a kullum duk inda kake nuna kanka kai ne wani karka yadda wani ya wulakanta ka saboda kai kana ganin kamar ka wulakanta kanka Allah bai wulakanta ka wala karram lawan ya dama a cikin inda su wa'annan mutane za su sauka suka sauka aka dinga suka dinga ganin ayoyin Allah malam ana ta rubutu nan ayoyi nan hadisai to suka sha mamaki yadda al'amuran nan irin kasancewa an samu labarin da irin yadda ana cikin abin ba su to alaka ta lokacin sallah lalle sai an yi sallah to wannan abin ya ba wa su waɗannan mutane sha'awa da musulunci an kira su kuma sun ga kyautayi na musulunci wannan ya sa da yawa suka shiga musulunci da yawa kuma an nuna musu cewa isakku a ƙasa ku kuke da isa ba ƙasan mu ba an gane ku ba ku isa ku shigo mana da shi'ari na kafirci ba yawa duk wannan yanayin naku da kuke shigowa da shi ƙasashen al'umma ana sha'awa ku a'a munan ba mu sai shi'ari na musulunci za a zo a yi ba to haka wannan abin lalle ya bamu zai duk musulmin duniya zai farin ciki da wannan kwarai kuma muna addu'a ita wannan kasa ta kadar Allah ya kara mata albarka kuma Allah ya kawo dauki cikin al'amura tunda ka san ita kasar da ai an shiga cikin wani abu da Saudiya suna neman su fada fada da ita cewar kasa ce ta ta'adda tana taimakawa yan ta'adda da sauransu amma dai wannan abin ya faranta musulmai kwarai da gaske muna fatan Allah ya kawo mana haɗin kai a cikin al'umma baki da alhamdulillah eh sotar rahman kwarai masha Allah Allah ya maka to so haka wato muna magana ummatul ijaba ko fa inna alfazul hadisi kaga yanzu jama'a za mu gane ummatul ijaba din nan ko kaga yanzu da suka je Qatar aka yi musu ijaba ai aka yi musu da'awa sai ga su musulunta ashe suna nan da yawa rashin da'awa ce bar je musu ba ina fatan gani kuma ba a nuna musu kyan musuluncin ba sannan yanzu ana ana ta balakamin din musulunci ai garin musuluncin ta'adda yaki kashe kashe waye da sauransu wanda ba gaskiya bane ba Allah ya kama na dauki to saboda haka fa inna alfadhal hadisi tamfi zalika Allah ga ta koyi wannan lafazin hadisin lianna tasru bi annahum ashabuhu domin suna bayyana cewa sahabban sa ne ya arifuhum ya san su wa ya arifunahu kuma sun san shi wa annahu yunadihim bi asma'ihim yana ma kiran su da sunayensu su summa kaifa yatabarra'u min ashabihi sannan ya manzon Allah zai ci bara'a gaban sahabbansa waya ko fi haƙe sukan sukan yace duk su shiga wuta su nesa da shi su nesa da shi wa huwa sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yatabarra'u min usatil mu'minina muslimina ai baya kubuta baya yin bara'a ga masu zunubi a cikin musulmai bal yashfa'u lahum cetan su yake yi wa yas'ati khalasihim ba'da dukhuli min nar ya ma yi ta kai kawo akan sai sun kubuta sun bayan sun shiga wuta fal hadisu kama tara mushkilun jiddan yace wannan hadisi akwai iskali kwarai wa kana wajiban alal ladzina aradu bihi hadisi ardul a'mal sannan wajibi akan wayanda suka yi mu'araba da hadisin ardul a'mal wa rajjahu alai suka rinjaye da shi akan sa an yatafahhamu awwalan ma'anahu su ma san ma'anarsa da farko wa yatazawwaqu su ma dandani ma'anar tasa an gane ko ka san akwai hadisin ardul a'mal ko da annabi ke cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku kaurata ma alheri ce gare ku domin kuna farawa ana faran muku idan kun yi aikin alheri zan gani in farin ciki inji manzon Allah in kun yi aikin sharri zan gani ne bakin ciki nema muku gafara to wannan hadisi hadisi ne wanda yake malamai da yawa sun tabbatar da cewa hadisi ne tabbatacce duk da ya zo ta hanyar da ta shura shine hadisi mursali an gane amma mursali ne amintacce ne ya irsalin a cikin tabi'an ina fatan gani to sa malamai na farko sun tabbatar da shi amma irin su albani da suka bo suka kore shi to an samu shi wannan gumari din yayi wa albani raddi kan shi wannan hadisin to to ba maganar shi raddin hadisin nake magana ba su sun ce idan da hadisin ya ce khairul lakum kuna jin kyau inda hadisin nan ya inganta to ya za a yi annabi sassan tun da ya san sun yi aiki na alkhairi ya san sun yi aiki na sharri amma za a zo ran alkiyama za a kori sahab za a kore su ha a ce masa annabi ce ku dawo ku dawo sai a ce innaka la tadri ma ahada su ba'daka kun gane karatun yawwa sai sai shi gumari ke cewa to ai abin da ya kamata su fara sanin ma'ana hadisin san cewar a wato su fara sanin ma'anarsa su dandani ma'anar tasa ثم يجمع بينه وبين ما دل عليه القرآن sannan su tara tsakanin abin da ƙur'ani ya shirya zuwa gare shi an gane to raka mu a gurin mu annabi sallama Allah ya sanar da shi gaibu wannan shine itiqadun an fahimta ko Allah ya sanar da annabi gaibu ba wai annabi ya san gaibu min tilqai nafsi ba a sam sam an gane Allah ya sanar da manzon Allah domin Allah ya faɗa Qur'ani ko alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada yace illa man irtada min rasulih yawwa sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni to wannan shi sai ga Allah ya sanar da shi kamar wa ibn kasir ya ce wannan ana samu ko rasulun zaman to malikiyin ko kuma bashariyin saboda bashariyin kun an faɗa kai ka san ba za a ce an sanarwa da wani bashariyi gaibu ba manzon Allah ba a cikin duk halitta Allah ba ke yansu saboda babu shakka Allah ya sanar da manzon Allah gaibu akwai wani daga cikin masu aƙida irin wannan na cewa annabi bai san gaibu ba wai ce to ai daga alam daga dalilin da yasa annabi bai san gaibu ba ana ji ko wai ai shi wannan hadisin saboda za a zo ran alkiyama sai annabi ya ce ashabi ashabi sai a ce masa innaka la tadri ma ahadu su adaka baka san abin da suka yi a bayan ka ba sai ce da ya sun san gaibu da ya san gaibu ai da ba sai an ce masa innaka la tadri ba da ai da ma ya sani kawai to kaga wannan akwai raini ma ga janibin manzon Allah babu shakka eh masu irin wannan akida sai su kokarin tuba dan hatsari ne babba domin me labarin nan da hayati khairul lakum da mamati khairul lakum da magana cewa ashabi ashabi an gane ko da cewa innaka la tadri ma ala subhanaka duk daga bakin mu aka ji daga bakin manzon Allah to yanzu annabi ya faɗi magana sannan kana tuhumar sa kuma a cikin abin da ya faɗa ka ce inda haka ne da ya sai yanzu labarin nan da ke baka an yi ma tukunna dan Allah jama'a an yi ba ai ba ina baka labarin za a yi ran alkiyama amma kana tuhuma cikin za a yin sa kuma bai san gaiba ba to ashe za a yi ma sai ka bata ko ba haka bane ba wannan ya zama ya zama wasan yara ya kamata mutane su dinga yi wa kansu kiyamun laifi ai ta nake wali tami idan yace za a yi abu kaza to kowa zuwa ido ki zuwa ido ki za a yi wannan abu ko ba haka bane ba to bare sabon mamman Allah sabon annabi duk annabi duk abin da annabi ya faɗa cewa kaza zai faru ba wanda ke kokonta an san tabbas yadda ya faɗa nan sai ya faru to ba itikadin sanin gaibin annabi ne sa aka aka rike haka ba idan da a ce misali suna kai kawo cewa annabi ya sani ko bai sani ba ana sai cewa to ba ta iya abin da annabi ya faɗa zai yi ba ta iya kuma ba zai yi ba amma abin da ake bukata a gurinka ka zama kana da tamil aqida cewar annabi in yace an gama to wannan shine imani an gane ko ba wannan abdullahi dan rawaha ya faɗa ba ko mata mata me ta da abin da ya faɗa bihi muqinatan anna ma qala waqi'u muna da yaqinin duk abin da annabi faɗa sai ya afu to ai wannan shine sanin gaibi wannan abu hali take yana da suna da itikadi in dai annabi ce za a yi abu kaza to ba wani kokonto to kuma me ake so so ake so sai a sai mun sai na ya ce annabi ya san gaibu sai na ali ya umar ya ce annabi ya san gaibu sai na usman ya ce annabi ya san gaibu to me ake jira akan wannan yanzu da sayyidina ali annabi ya yake shi je ka wajen rawdatu khakh wani guri ne yace ka je wannan rawdatu khakh din idan ka je za ga wata mata za'ina a tare da ita akwai littafi akwai takarda da kai da zubairu ku je ku same ta ku karbo wannan takardar suna ba su ce bai Allah kawo takarda ta ce ita babu ya ce a'a ko dai ki bamu ko mu ciyar kanki mu tafi da shi kaga da ya ciyar kan ma ai da tafi tafi ko ba haka ba kaga to yanzu anan wajen da sai na alƙi to wata kila annabi manta yi ko ko ba haka bane ba ko ko a cikin kasan tunda sai ka mutum ya sabo fa wallahi sai ka sabo wallahi yanzu ta nake fita za ka yi da safe sai ka zai a rediyo na taimaka ai celsius ya ce ko wani celsius wani waye celsius za a yi wane ne na celsius yanzu ka yadda da wannan abun amma annabi ya ce zai za a yi abu ka za kana kai kawo ina imani saraka zancen shi da nake faɗa kullum akwai abu ta ƙarubi ka ce annabi ya san gaibu yana da ma'ana guda biyu shin ya san gaibu min tilqa'i nafsihi wannan babu musulmin da yake itikadin wannan annabi ya san gaibu da Allah ya sani kwata kwata ba haka bane ba ai annabi ma halitta sa Allah yi da ba annabi Muhammad ko ba haka bane ba sai Allah ya samar da annabi Muhammad to da ya samar da annabi Muhammad sai kuma ya sanar da shi kafan wanta kullum muna karanta aya ilimi Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da aka baka da ilimi kaɗan ne duk ilimin da ka sani in mutum ya haddace duniya to kaɗan aka bashi amma banda annan muhammadu shi annan muhammadu ɗan kaɗan ɗin nan an gane ko wanda aka ce an bashi ba shi ne ba shi ne yake da shi ba to sai Allah ya ce wa Allah maka malam ta kunta alam wannan me yawan da baka sani ba yanzu Allah ya sanar da kai shi Allah ne yake faɗa Qur'ani wannan ba aya ba hadisi bane ba yake ce ba ifin ko kuma munkarin ko kuma waye ko ba haka bane ba a aya ce wa Allah maka ma lam takun ta'lamu ma lam takun ta'lamu wanda da can baka sani ba to Allah maka kuma wa kana fadlullah alayka abima to sadaka sha'anin manzon Allah a mika wuya kawai shikenan amma za rigimar sai kaza ba sai kaza ba wannan zaka shiga cikin tashin hankalin da ba rana fitowa kuma eh Allah ka ce amin to sadaka a wannan kenan ko saboda haka wa ajma alaihi alaihi jumhur jumhur malamai sun haɗu min adalci sahaba daga cewa sahaban manzon Allah adalai ne wa fadilatihim inda Allah ta'ala da fallasu a wajen Allah ta'ala fa idan saqama lahum zalika idan wannan ya tabbata gare su wa wuffiqu ilaihi suka wato samu tawfiqi zuwa gare shi aradu bihi hina idan ma sha'u min ahadisi sai su mu'arada da abin da suka so daga cikin hadisan manzon Allah walakinnahum la yafqahuna sai da cewa ba sa ganewa wannan yana raddi ne ga wahabiyawa an gane ko musamman ma yana raddi ne ga albani akan hadisin hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum mun kawo shi a cikin awasin ko mun yi dogon magana mun kawo malaman da suka tabbatar da wannan hadisin ingantacce ne ba ta magana an gane yawa to Allah ya samu dace ina ga zamu tsaya nan amma har yanzu ba ma ba mu fita daga mas'ala ta biyar ba ina fata an gane yawa mu fita daga mas'ala ta biyar ba insha Allah masha Allah amin amin
Allah ce goma ga annabi